بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta litinin a yau muna safiyan 30 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 28 ga watan 4 shekara ta 2025 miladiyya ci gaba da darasinmu a cikin littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad hassan ibn ali ibn khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki mishi rahama wadda insha Allah ta'ala za mu tashi darasi na uku kuma za mu tashi kan lamba ta biyu satin da ya wuce mun karanta lamba ta farko inda malam ke cewa i'lamu annal islamu huwa sunna was sunnata hiya islamu wala ya ƙumu ahaduhuma illa bil akhar ku sani cewa musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci kuma ɗaya daga cikinsu baya tsayuwa sai da ɗaya ba zai yi mutum ya yi musulunci ba sai in ya bi sunna ba zai yi mutum ya yi sunna ba sai in yana bin musulunci dole sai ya hada su guda biyu kafin addinin shi ya tsayu yadda allah maɗaukakin sarki yake so allah ta'ala ya samu dace malam yake cewa famina sunnati luzumul jama'ati faman raghiba ghayra al jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqata al islam min unuqihi wa kana dallan mudilla malam yake cewa famina sunnati yana daga cikin sunna na daga cikin wato karantarwa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai luzumul jama'a wato lazimtar jama'ar musulmai duk inda aka ce ga inda al'ummar musulmai nan suka taru ga inda malaman musulunci nan cikin magabata suka yi ittifaki akan wata fatawa ko wani abu mai kama da haka to wannan yana daga cikin wato karantarwa ta musulunci karantarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mutum ya lizimci jama'ar musulmai jama'atul muslimina kuma alladhina kanu alal haq sune waɗanda suke kan gaskiya domin ana kiran ahlus sunna a ce da su ahlus sunnati wal jama'a ne ba dan komai ba sai dan saboda tsayuwar su akan sunna da kuma manhaji guda daya wannan yasa ake kiransu da ahlus sunna wal jama'a sunna ita ce abin da suka rike sannan kuma manhajinsu guda ɗaya ne duk inda kaga ahlus sunna a ko'ina ne ba za ka taɓa ganin manhajinsa ya saba mana ɗan uwansa ba a ko'ina kaga ahlus sunna za ka ga cewa manhajin shi iri ɗaya ne da ɗan uwansa saboda ka in dai sunna mutum zai yi to a ko'ina yake to za ka samu cewa karantarwar sunnan da wannan zai yi irin yadda wancan zai yi saboda ka idan mutum ya zama na cewa shi yana kiran kanshi ahlus sunna amma da aƙidarsa da ibadojinsa da maganganunsa da mu'amalat ɗinsa da komai nashi ya saba ma dukkanin ahlus sunna gaba daya tare da cewa su din akan gaskiya suke to wannan ya kauce makarantar wasu ne amma idan duk duniya za su taru akan bata to yawan mabiya baya mai da bata ta zama shirya kamar yadda karancin mabiya baya mai da shirya ta koma bata Allah ya sa muna fahimta idan an fahimci cewa wannan ita ce shirya wannan ita ce gaskiya to ko da mabiya sun yi karanci har yanzu sunanta shirya har yanzu sunanta mai gaskiya idan kuma an fahimci cewa wannan bata ce wannan wato hanya ce mara kyau to ko da mabiya sun yi yawa masu bin wannan hanyar suna da yawa to yawan mabiya wannan hanyar baya wajabta ma wannan hanyar ta koma hanyar daidai baya wajabta mu wannan hanyar ta koma mi ta koma hanyar shirya muna fahimta ko saboda haka malam yake cewa faminas sunnati luzumul jama'a na daga cikin sunna karantarwar sunna shine luzumtar jama'a luzumtar jama'a kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa ko da a ce kai ɗaya ne kake tsaye akan gaskiya duka sauran mutane suna kan bata to wannan kai kadai din kai ne jama'a ne muna ganewa ko yace aljama'atu ma kana alal haqqi walau kunta wahdak jama'a da ake cewa ahlus sunnati wal jama'a to ahlus sunnati wal jama'a su ne waɗanda suke kan gaskiya ko da kai ɗaya ne kadai kai kadai ne kake kan gaskiya to sunanka menene sunanka ahlus sunnati wal jama'a ko da ku miliyan ne kuke kan bata to sunan ku ba ahlus sunnati wal jama'a ba saboda kuna kan bata malai yake cewa fa man radiba ghayra al jama'ati wa faraqaha dukkanin mutumin da ya kama wata hanya ya kwadaitu akan bin wata hanya sabanin hanyar da jama'ar musulmai ke kai wa faraqaha ya rabu ya yi wato a ya ware kansa daga inda jama'ar musulmai suke ya zama na cewa al'ummar musulmai sun yi gabar shi kuma ya yi yamma faƙad khala'a ribqatal islami bin unuqihi to ya sani cewa wannan mutumin ya cire identity card na musulunci daga wuyarsa ya cire identity musulunci a wuyarsa ce yau ga abinda dukkanin musulmai da malaman musulmai da kowa da kowa suke kai kai kadai sai kaga wannan abu bai maka baka ware ka koma gefe to kai ka cire mu kanka identity musulunci domin wannan wasiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace ku rike jama'ar musulmai ku zama tsintsiya madauri ki daya sannan wa kana dallal mudillal ya zama batacce mai batarwa zai bata sannan kuma ya bata zai bata kuma ya bata Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya umarce mu a ayoyi da yawa cewa mu zama musulmai sun tsiya maɗaurinki ɗaya kan mu rarraba idan muka rarraba sai zamana cewa ƙarfinmu da kwarjininmu da muke da shi zai zama ya tafi Allah ta'ala yana cewa wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabiri Allah yana cewa wa ati'u Allah wa rasulahu ku biyayya ma Allah ku biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala tanazahu Allah ya ce kar ku dinga yawan jayayya wannan ya faɗa wannan ya faɗa akan abin da ba dole dole sai an yi magana akan shi ba idan kun yi haka fa tafshalu sai zamana kanku ya rabu wannan ya kama hanya daban wannan ya kama hanya daban sannan wa tadhhabu rihukum karfin da kuke da shi da kwarjinin da kuke da shi sai zama ya tafi saboda idan kun haɗu a dunkule tsintsiya maɗaurin ki ɗaya duk abin da kwatinkara ku kaɗai za ku iya buge shi amma idan kun rarrabu kun tsaya kuna jayayya kuna musu wannan yana faɗa wannan yana faɗa wannan yana faɗa wannan yana faɗa to za a wayi gari ko da wani al'amari ya taso muku da ya kamata ku haɗa kai ku kai shi ƙarshe ba za ku yi ba saboda lokacin da wannan ya ɗauko abu wannan kuma dama yana jin haushinsa to ko da ya san gaskiya ce yake kai zai kokarin me zai kokarin ya yake shi a kai muna fahimta ku saboda haka addinin musulunci yana goyon bayan haɗin kai Allah subhanahu ta'ala yana umultar mu da mu zama masu haɗin kai mu zama masu dunkulewa a waje ɗaya kar mu zama masu rarraba wato ainihin kawukanmu Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki na cewa a wata ayar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah yana cewa ya ku waɗanda kai imani ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai sai ce wa atasimu bi hablillahi jami'an Allah sai ce ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku dunkule kanku ku haɗa kanku waje ɗaya ku yi riko da igiyar Allah wala tafarraqu Allah ya ce kar ku rarraba kar ku rarraba kawunanku Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku ni'imar da Allah ya ni'imtar da ita akan ku iz kuntum a'da'an a lokacin da kuka kasance makiya abokan gaba fa allafa baina qulubikum sai Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin zukatanku ya tattara ku waje daya ya dunkule ku waje daya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari kuka zama yan uwa bisa ni'imar Allah kuka zama tsintsiya madaurin ki daya Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kun kasance a bisa kan gaba na wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya tsamar da ku daga wuta ya wato ainihin nuna muku hanyar shiriya ita ce hanyar Allah da kuma hanyar haɗin kai tsakanin musulmi to abinda ya kamata mu gane kuma wadda ina yawan maimaita mana shine haɗin kai tsakanin musulmai da dunkulewa waje ɗaya yana yiwuwa ne bisa asasi guda ɗaya shine dukkan musulmai su dawo zuwa ga alkur'ani da sunna wannan shine iya abin da ke haɗa kan mutane amma lokacin da wani ya kama hanyar bidi'a sanda wani ya kama hanyar shirka to yin shiru akan bidi'ansa da yin shiru akan shirkinsa wannan ba sunan shahadin kai ba wannan sunan shahadin baki eh hadin baki hadin kai shine a zo a hadu in kana ba daidai ban ce maka kaza ba daidai bane in ina ba daidai baka ce min kaza ba daidai bane sai mu gyara sai mu hadu sai mu tunkari manufa guda daya sai mu cin mata wannan shine haɗin kai amma haɗin baki shine mu haɗu da kai ce duk abin da na yi ka shiru duk abin da ka yi na shiru wannan mun haɗa baki kenan saboda ka duk abin da ka ɗebo kawai in shiru in ce ma jama'a wannan sunan shi musulunci duk abin da na ɗebo to kawai ka shiru ka ce ma jama'a wannan sunan shi mai musulunci to wannan sunan shi haɗin baki ba haɗin kai ba wannan haɗin baki ne shi ba haɗin kai ba ne amma haɗin kai haɗin kai shi ne mu zo mu haɗu mu dunkule ka ji maranka cewa kana iya yin kuskure in gyara maka in ji cewa ina iya yin kuskure ka gyara mu amma in mun tafi akan cewa in ka yi kuskure na yi shiru in na yi kuskure kan shiru to mu haɗa kai ba Allah kuma dama ya nuna mana abin da zai daidaita tsakanin musulmai abu na farko shine a daina shirka da bauta ma wani wanda ba Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ألا يناتي وقل يا أهل الكتاب ألا تكتيد السوء ياكو أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتي Allah ce ka ce da su ku taho ku zo zuwa ga wata kalma wannan kalmar sawa'in bainana wa bainakum malamai suka ce ma'anarta shine mustawiyatin bainana wa bainakum wannan kalmar ita ce za ta daidaita tsakanin mu da ku ita ce za ta sa mu haɗu mu da ku akan hanya guda ɗaya kalmar nan ita ce Allah na abu da illallah kar mu bauta ma kowa in ba Allah ba bauta ma Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'an kar mu hada Allah da kowa wajen bauta kar mu yi ma Allah tarayya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar sashin mu ya riki sashi a matsayin abin bauta kuma bayan Allah kar ka bauta ma wani Allah kar in bauta ma wani Allah kar ka bauta min kar in bauta maka kar ka bauta wa malamin ka kar in bauta wa malamina mu haɗu akan bautan Allah shi shi kadai to wannan shine sillar da zai jawo haɗin kai a tsakanin amma in an tafi akan cewa a zo kawai a haɗu a ce to ni na yadda Allah ɗaya ne kai kuma ka yadda komai Allah ne amma dai duk mu haɗu kar mu ce komai eh kar mu ce wani abu kar ka ce mai Allah ɗaya ba daidai bane kar in ce mai komai Allah ba daidai bane kawai mu tafi a haka to ya kamata mu kira mai Allah uku shi ba ya zo ya shigo cikin haɗin kan idan har kana ganin cewa haɗin kai ne mai Allah ɗaya ya faɗa a mai shiru mai komai Allah ya faɗa a masa shiru to ya kamata mai Allah uku shi ma a shigo da shi cikin haɗin kan ya faɗa a shiru bai kamata a masa inkari ba bai kamata ba bai kamata ba to shi haɗin kai da haɗuwa waje ɗaya yana buƙatar bin hanya madaidaiciya ne duk inda aka ɗauki wata hanya inda ba hanyar musulunci ba to ko an kira shi da haɗin kai ba za ta bulle ba kun gane ku yanzu misali kowa dai ya sani daga nan garin bauchi zuwa gombe inda hanya ce za ka tafi zuwa gombe hanya ce guda ɗaya samfani haka ne kuma ka ba sai yanzu aka shiga mota za a tafi gombe sai direba ya kama hanyar kano haka dai yanzu wanda zai tafi gombe ya yi kano ya yi kano ya miƙe ya yi ta tafiya kare da ubaran da zai isa gombe har kiyama ta tsaya har sai ya dawo ya kama hanya to sai a ce direba hanyar da ta kama nan fa hanyar kano ce ba hanyar gombe ba a fara musu a cikin mota sai a ce a a jama'a a nutsu a haɗa kai eh kar a yi jayayya kar a yi musu direba ci gaba da tafiya mu je yanzu don allah yaushe za a yi sayan inda ake so a isa ai dole ɗayan biyu ne ko dai a dawo hanya ko kuma duk wanda yake so ya isa gombe to ya sauka daga kan hanya eh ana cikin tafiya ya sauka a motar ya kama hanyar gombe ta gaskiya da gaskiya to ka'ida ita ce in dai ana so a bi haɗin kai to dole a bi hanyar musulunci tauhidi da sunna duk wanda ya dauki hanyar shirka da bid'a to ko dai duk wanda ya shiga wannan pickup din nashi ya sauko ya dawo kan hanyar daidai ko kuma ya kai shi inda ransa ba zai dadi ba muna fahimta ko dan ina yawan maimaita maganar nan ne saboda akwai nau'ukan mutane wanda na farko akwai masu rashin fahimta na biyu kuma akwai wanda suke fama da jahilci shine gani suke yi wai addinin musulunci wai haɗin kan musulmai shine wai a daina raddi kar a yi raddi wannan wani shine haɗin kai tsakanin musulmai wannan ba gaskiya ba ne hatta tsakanin sahabbai suna ma junansu raddi sahabbai wanda a gabansu ake saukar da ayoyin alkur'ani suna yi ma junansu raddi wannan ya ce kaza wannan ce ni a fahimta ta ba haka bane suna yi majunansu gyara kuma raddi asali ne a addini raddi tushe ne a cikin addini Allah maɗaukakin sarki da kansa a cikin alkur'ani yana yin raddi in an faɗi magana Allah ya saukar da raddi ya mai da martani wannan tushe ne a cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa in an yi magana yana mai da martani sahabbai suna majunan su raddi idan wani ya fito batacce mai bayyana bata da abin da bai dace ba ga al'ummar musulmai tun daga zamanin magabata ba sa shiru mai suke yi mai da mishi martani suke yi raddi raddi amma mu yanzu musulmai sai mutum ya tafi akan cewa wai wai abin da wai zai jawo a haɗa kai tsakanin musulmai shine a daina taɓa juna a daina yi ma juna raddi a daina yi ma juna martani ko menene mutum ya ɗebo to kawai a karɓe shi a haka a ce zo mu tafi kai namu ne to in an ɗauki wannan hanyar kuma wallahi ba musulunci za a yi ba don musulunci guda ɗaya ne shine wanda annabi ya yi ne kaɗai musulunci to wanda ya ɗauko wani musulunci da ba waje daga wajen annabi ba to dole a maida masa martani in ku aka bar shi aka ce to kai kai naka mumi namu to ya nuna wannan na musulunci wannan kuma ba musulunci yake ba amma in dai kowa musulunci ɗaya zai irin ta annabi to dole kowa ya dawo ya irin na annabi duk wanda ya bude kuma dole a masa rinti kowa ya shi kowa ya shi eh sannan za ka ga mutane kamar yanzu idan wani mai yawan shekaru ya zo ya yi wata kwaba ko ya yi wani shirme sai aka samu misali matasa sun zo suna mishiranti sai ga wasu jahilai sun zo cewa wai wai ba ku ne ya kamata ku yi mishiranti ba manyan malamai ne ya kamata su yi mishiranti wai saboda ku ba sa'anninsa ba ne a shekaru to a wani littafi ne aka rubuto cewa in babba ya yi barna dole ne sai babba zai gyara shi wa ya karanto wannan karatu wa ya rawaito wannan karatu ai idan aka tashi raddi ba barna ba shakhsiyar mutum din ake maraddi ba ita barnan ita ake maraddi saboda haka ita barna wajen maida mata mantani ba ruwanka da waye kawo ta babba ne yaro ne ba ruwanka da wanda ya kawo ta wadda ake maraddi shine barnan da aka kawo din ita bid'ar ita ake maraddi ita shirkan ita ake maraddi to ita ko bid'a da shirka ba sa sauci wajen mataraddi ba sa sauci saboda haka in an zo raddi ma bid'a da shirka sai aka samu rashin dace ya zama garin sake raddin ta tafo da zafi sai ta gamu da malamin ka a hanya ta buge shi to haka za ka daga malamin ka kakkaɗe mishi riga ku yi haƙuri ku kama hanya wadda ta ce musulunci wannan shi ne musulunci kuma shi addinin musulunci jama'a wato shi ƙur'ani da sunna ba wadda ba sa maranti har ahalus sunnan ba su sha ba har ahalus sunnan ba su sha ba eh in kana so ka sha to kawai zuciyar ke zama farikan ta zama a buɗe take kawai sunna tana zuwa za ka karɓa to sai ka sha amma in ba haka ba ko da ka kira kanka ahalus sunna to ƙur'ani da sunna kuma za su makarinci matuƙar za ka riƙe wani abu sun kuyan ƙur'ani da mai da sunna to za su makarinci ko da ko ka kira kanka cewa kai ahalus sunna ne ko da ka kira kanka cewa kai ahalus sunna ne saboda haka ba wai zallan yan bidi'a ne ƙur'ani ke maraddi ba kuma wai zallan mushirikai ne ƙur'ani ke maraddi ba ƙur'ani da sunna ba wadda suka bari suna taɓa kowa eh kuma duk wanda ya abin a yi mishi maltani za a yi mishi maltani illa iyaka akwai wato masail na addini waɗanda suke masail ne far'iyya ijtihadiyya masail ne matsaloli ne wadda akwai majal na ijtihadi misali idan aka samu matsala ta aƙida akan matsala ta aƙida in aka yi saɓani matsala ta tauhidi to a nan ne ake rarrabewa ahalus suna da ɗan bid'a kamar misali yanzu tabbatar ma da Allah sifa ta cewa Allah yana da fuska ko tabbatar ma Allah sifa cewa Allah yana da hannu yau in na zo na karanta ayan Qur'ani Allah ya ce tabaraka ismu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya tabbatar man cewa yana da fuska Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim Allah ya tabbatar mana cewa yana da me yana da hannu to yanzu anan duk wanda ya zo ya ce Allah ba shi da fuska ko ce Allah ba shi da ya zama zindiki kafin saboda ya kare ta Qur'ani ya kare ta Qur'ani kai tsaye to anan ba sabani amma kamar yanzu misali idan ka zo aka ce mas'ala ce ta hukunce hukunce ba aqida ba ba tushe ba reshe ne hukunce hukunce ne to anan ana iya samun sabani wani ya fahimci kaza halal ne wani ya fahimci kaza haram ne to yin aka zo aka yi sabani abinda za ka duba shi ne shi wanda kuka saba da shi yana da wata hujja mai karfi da ya rike ta e kai ma kana da wata hujja mai karfi da ka rike ta e to anan baka da hujjan da za ka yi masa inkari la inkara fi masail ijtihad bari ba mu misali yanzu nayi muku haka da tafin hannuna me na nuna muku tafin hannu ko yanzu nan kowa ya fahimci tafin hannu na nuna da wannan matsala ta tauhidi kenan ba sabani kwallolo take amma yanzu ne haka da hannuna waɗanda suke nan mai suka gani tafin hannu waɗanda suke ta nan ba mai suka gani bayan hannu da wannan shine matsalan hukunce hukunce hadisi ne guda ɗaya za a ɗauka wani ya mashi kallon tafin hannu wani kuma ya mishi kallon bayan hannu amma matsalan tauhidi to a fili yake a bayyane inna allaha wahidun qul wallahu ahad allah ɗaya ne to nan ba sabani misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masu habbansa kada ɗaya daga cikinku ya yi sallar la'asar sai ya isa unguwar banu ƙuraiza lokacin da aka yi yaƙi na banu ƙuraiza manzala ya ce musu kar waninku ya yi la'asar sai a banu ƙuraiza to suna cikin tafiya sai lokacin sallar la'asar yayi to yanzu sai aka samu sabanin fahimta sai wasu daga cikinsu sai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nufi shine da ya ce kar ɗaya daga cikinku ya yi sallar la'asar sai a banu ƙuraiza suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nufi shine ko da lokacin sallar la'asar ya yi to karku yi la'asar har sai kun isa banu ƙuraiza ko da lokacin zai wuce ko za ku kai isha a hanya to kar dai ku yi sallar la'asar har sai kun isa banu ƙuraiza daga suka ce to mu kan dai ba za mu yi sallar la'asar ba sai mun isa banu ƙwaraiza su kuma ɗaya ɓangaren suka ce abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallama yake nufi shine da ya ce kaɗayenku ya kuskura ya yi sallar la'asar sai a banu ƙwaraiza suka ce abinda annabi yake nufi shine ku yi sauri ku iso banu ƙwaraiza kafin la'asar amma in lokacin la'asar ya riske ku a hanya ku tsaya ku yi ne ku tsaya ku yi sallah daga su zai suka tsaya suka yi sallah su kuma waɗannan sai suka tsaya suka jira su tun da dai su sun ɗauki maganar annabi kar ku yi la'asar sai kun iso to ko yaya za a yi ba za su yi la'asar ba amma dai za mu jira ku ku da ku fahimci cewa a iya yi ku ku yi sallah za mu jira ku to sai da suka iso zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallama aka ambata musu aka ambata mu annabi cewa gashi gashi sahabin hadisin ya ce manzala sallallahu alaihi sallama falon yu'lif wahidan minhu manzala bai zargi kowa ba a cikin su shi kenan ku da farga kun sallah yayi ku da ba ku yi ba kuma ku je ku yi shi kenan kaga wannan mas'ala ta me matsala ta ijtihadi kenan sannan misali hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi daga Sabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi yace wasu mutane biyu sun yi tafiya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zamana ba su da ruwa suka rasa ruwan da za su yi alula sai suka yi taimama suka yi sallah da suka yi taimama suka yi sallah sai aka sama ruwa a lokacin sallan kafin lokacin sallan ya fita to ɗaya daga cikinsu sai ce ni a fahimta ta tun da dama rashin ruwa ne ya sa muka yi taimama muka yi sallah to yanzu ga ruwa ya samu abinda zai fi dacewa shine mu yi alula mu sake maimaita wannan sallah sai ɗaya ce a a ni fahimta ta ita ce Allah ya riga ya kawo mana sauki mun riga mun yi taimama kuma mun yi sallah saboda haka ba batun sake sallah da haka wannan sai ya sake sallansa wannan kuma bai sake sallah ana zuwa sai aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce ba wadda bai sake sallan ba sai ce da shi asabta sunna wa ajza'atka salatuka sai ce da shi kai ka dace da sunna kuma sallan da kai ta wadatar kai kai daidai da sunna sai ce ma wadda ya sake kuma lakal ajaru marratayn kai kuma kana da lada niki to yanzu anan har malamai suka sake tattaunawa da wadda aka ce masa asabta sunna da wadda aka ce masa lakal ajru marratayn wa falala da wadda aka ce kai daidai da sunna da wadda aka ce kana da lada biyu wane ne bi falala a cikin su wanda ya daidai da sunna shi yanzu bai sake sallan ba manzo Allah kuma yana nuna maka ashe daidai da sunna shine in kai taimama ko da an samu ruwa kan ka sake sallah ba ya ka sake sallah ba don dama an ce ka yi taimama ka yi sallah ne saboda lalura to kuma in dai har ka yi sallah ko da lokaci ko da lalurar ta gushe an samu ruwa kuma lokacin sallar na nan ba sai ka sake sallah ba kai kuma da ka sake ijtihadi kai ka sake sallah to kai ma kana da ladan biyu kana da ladan sallan can da kai kana kuma da ladan wannan sallar da ka sake da ijtihadin da kai to kaga wannan matsala reshe kenan to a kan shi ana iya samun sabani har tsakanin malamai shi yasa zaka ji ana ce da kai in an ɗauko matsala sai a ce maka ga fahimtar malikiya shafi'iya ga fahimtar su hanabila ga fahimtar su hanafiya ga fahimtar su mazhaban zahiriya ga fahimtar su mazhaban sufyan ga fahimtar su amma bayan da zaka ji an ce maka wai imamu maliku ya ce Allah na da hannu shafi'i ya ce bayi da shi abu hanifa ya ce allah na da fuska ahmadu bin hanbal ya ce bayi da shi babu saboda wannan matsala ce ta tushen addini dole dole kowa ya daidaita akan fahimta daya duk wanda ya kauce kuma ya zama wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin muna ganewa ko saboda haka wannan wannan shine Allah madaukakin sarki ya samu dace to za mu dakata nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba za mu sake maimaita bayani akan abin da ya shafi haɗin kai da muhimmancin sa da kuma hanyoyin tabbatar da shi insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya bi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته